أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha ɗaya ga watan biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ranar biyu ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar alkhairai da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littahi mai albarka littahin alaƙidatul wasitiyya na shekul islam bin taimiyya alamudokin sarki ya yi masa rahama a wannan markazi mai albarka markazu ya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bane fandode daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda jiya mun gabatar da darasi na ɗaya a cikin wannan littafi da za mu tashi darasi na biyu zuwa abin da Allah maɗaukin sarki ya so Allah ya muni jagora kullum dai abin da muke yin tambihi Allah subhanahu wata'ala ya aiko da manzanni zuwa ga al'ummomi gabaki ɗaya kuma yadda Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mun aiko mata da mai mata gargadi mun aiko mata da manzo kuma manzanni gaba ɗaya aikin su shine kira zuwa ga ta Allah da bauta an ibudullahi wajtanibu tagut haka suke faɗa mutanen su bautawa Allah shi kadai ku nisanci bautar gumaka saboda me saboda su mutane alice su ne don su bauta wa Allah haka Allah ya faɗa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ba halicci mutum da aljani ba sai dai don su bauta mani ita ko ibadan nan ba a yin ta a cikin son rai ko a yadda na ga dama ana yin ta ne a bisa karantarwar da manzannin Allah suka yi mabiyansu. mu mabiya manzo sallallahu alaihi wasallam mu zai takaitu akan karantarwa ta annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai aikata wani abu a matsayin ibada idan ya saba makarantarwa ta manzo to wannan aiki ba karbabbe bane kamar da ya tabbata a hadisi na nana Aisha da ce manzon Allah ya ce wanda ya kaga wani al'amari a cikin wannan al'amari na addinin mu to wannan abin nashi za a maida masa shi ko kuma a wani riwaya wanda ya aikata wani aiki ba tare da umarnin mu ba wannan aiki za a maida shi ba za a karbe shi ba tambihi na biyu da zamana su dai jayayyar mutane ba ta yi yawa akan tauhidin rububiyya ba kahirai kansu in ka tambaye su wane ne ubangiji za su ce ma Allah ne waye sama Allah ne waye ƙasa Allah ne za ga rubuce-rubuce da bambance-bambance da saɓani akan tauhidin rububiya bai da yawa haka in ka zo tauhidin uluhiyya duk da yake akwai bambance-bambance da cece ku ce akan shi amma cece-kuce da samun saɓani da kaucewa to ta fi yawa a cikin tauhidul asma'i wa sifat shi dai wanga da malam ya keɓe saboda aqidatul wasitiyya nisba ne zuwa ga gari dan wasit ne ya tambaye ya tambaye ibnu taymiya ya rubuta masa wasiƙa sai ya rubuta yace aqidatul wasitiyya mana aqidar da wa'ancan mutane kamata su rike dan su kubuta kamar aqida kamar hamawiyya shi ma nisba ne zuwa ga wuri to tauhidul asma'i was sifat zaka ga aqidori da yawa da kaga sun karkace akan nan ne saboda shi tauhidul asma wa sifat wanga da malam shekul islam ya yi rubutu a kansa a cikin wani littafi mutane sun kasu gida uku akan tauhidul asma wa sifat akwai wanda suke karetawa su suna karyata sifofin Allah gaba ɗaya sun karyata tauhidin asma'i wa sifat akwai kuma wayanda ke canzawa za su ce a'a Allah sami'un ne bila sam'in Allah yana ji amma ba tare da ba tare da ji ba ba a ce Allah yana da kaza akwai wanda za su ce a'a Allah yana da sunaye sun yarda da sunayen Allah amma Allah bai da sifofi sai adadi kaza duk siffar da hankali bai ɗauka to Allah bai da ita akwai muhakkik wanda suke tabbatarwa suna siffantar Allah abin da ya siffanta wa kansa da shi to kaga kashi ukun nan guda biyu sun shiga matsala wanda zai karyata siffa ta Allah kaga ya faɗa matsala wanda kuma zai zo Allah ya tabbatar ma kansa da abu a cikin alkur'ani ya kore shi ma ya samu matsala matsakaici wanda yake akan daidai shine wanda ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi Allah ya tabbatar da sifa ya yadda manzo Allah ya tabbatar wa Allah da wani sifa ya yadda to kaga shi wannan ya samu ya kubuta ce yasa bid'a na farko da ya fara bayyana a cikin al'umman nan shine fitnatul khawarij khawarijawa mabiyan dhul khuwaisara dhul khuwaisara shine mutumin da ya fara fito na fito da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi rabo ya kare sai ce da manzo Allah idil ya rasulullah kai manzo Allah kai adalci a rabonka su suna da jur'a zalla ce idan ni ban yi adalci ba kuma wane ne zai yi adalci tun zamanin manzo Allah masu wannan aqida suka bayyana aqida na khawarijanci haka abun yake a lokacin khulafa ar-rashidin a lokacin sayyidina abakar akwai wanda suka fita da wannan aqida a lokacin sayyidina Uthman haka a lokacin sayyidina Umar a lokacin sayyidina Ali har yau suna nan da da rigas khawarijawa kowane zamani suna hita da nasu sifa shi aqida ma'ana fitina ta farko sai aka samu fitnatul qadariyya akwai kuma da ake ce musu qadariyya su ƙadariya wai aƙidarsu ayyukan bayi Allah bai da sani a kansu idan wani bawa ya yi wani abu Allah bai san bawa zai yi shi ma Allah sai da ya ga bawan ya yi nisa ne sani an fahimci hausa wanda ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabai wannan fitila ta fito mutane su ne suke ayyukansu Allah ya mana jagora sai ana nan aka samu fitinatul irja murji'awa kamar yadda za a ce ahlus sunna ce kadariya ce khawarij da akwai da ake da su murji'awa wanda za mu yi bayanin su a fit tafsir su sun zo a ƙarshen zamanin tabi'ai suka zo da wannan aƙida nasu su aƙidarsu su ne kishiyoyin hawarijawa ne shi ba hawariji sabon Allah yana hidda kai daga musulunci in ka aikata kabira kai kahiri ne misali in kama ɓarawo to kawai ya kahiri don da ya sata kahiri ne wanda ya zina kahiri ne wanda ya sha giya kahiri ne in kai ma wani gazahi ka kahirta su su abu kaɗan ne kahirta musulunci to kishiyoyinci su ne murjiyawa su kuma murjiya su ne lata durul masiyat ba da iman inda ka yi imani to saƙon allanka ba zai cutar da kai ba kenan su aƙidansu aƙidansu al'iman la ya zidu wa la yankus kaga sun zama kishiyoyin ahlus sunna su ahlus sunna aqidar su al-iman yazidu bi ziyadati al-iman wa yanqusu bi nuqsaniha wa yufqat ma'ana imanin ka yana karuwa gurgurun da'akka ga Allah kuma yana ragewa gurgurun sabonka ga Allah akwai lokacin da ma za ka rasa imani ka aikata aiki na kafirci to su murji'a ba haka bane la tadurrul ma'asiyat ba'da al-iman inda kace ka imani to sabo ba zai cutar da kai ba da ka faɗi la ilaha illallah sai ka shagiya sai kai caca sai kai sata sai kai kisan kai su a gurin su duk sunan ka mu'mini inda dai kana da kalmar la ilaha illallah ai yanzu akwai masu wannan kaida masu wannan aqida baga yau suna ce aljanna ta mai rabota ba aljanna ta mai rabota na ga dama ya sallah ya ga dama ya ki ya je ya caca ya yi shan giya ya nemi mata kuma da yana ganin duk ɗaya kuke aidin musulmi kuke wannan ba aƙidar ahalar suna ba ce su ahalar suna ba su yadda da wani su kuma khawarijawa in kai wannan kaka hirta wanga aƙidodi fa tun shekara dubu ɗaya da wani abu suka faru ana nan sai aka samu wasu sun hito manzilatun baina manzilatain suka ce a mu mu dawo wanda ya laifi ya kabira ba mu ce mai kahir wanda kuma ya yi sabo ba mu ce bai da laifi amma duk wanda ya mutu yana aikata kaba'ir in yan mutu muku masa wuta ne kuma ya shiga wata bai hita gaganin sun yi mawafaka da khawarijawa a lahira a duniya kuma sun ce su ba khawarijawa ne ce mu ba khawarijawa ba ne a aƙidar mu in mutum ya laihi ba kahiri ba ne in ya yi kabira bai kahirta ba amma in yan mutu bai bari ba to dan wuta ne kuma ya shiga wata ba zai hita ba su a gida khawarija an mutu na shan giya ya mutu kahiri ya mutu kenan to su kuma tasu a gida an mutu na shan giya sadda yake shan giya ba kahiri bane amma in yan mutu bai bari ba to alayla dan wata ne su kuma kaga yadda suka zo da nasu salo ana nan sai aka samu jahan bin safwan jahan bin safwan sai ya zo da tashi aƙida su su ake ce da su jami'a da su jami'a matsalar su ta yi muni su daga cikin aƙida su Allah subhanahu wata'ala sun ɗauke shi kamar wani abu wanda yake subhanallah ya ba zan iya kamanta nauyin abin da suke faɗa ba ne su suna kamanta Allah ne da hankali idan abu bai dace da hankali ba ko Allah ya faɗe shi sai su ce ba haka ba ne sai su gyara bai yi ba yanzu ne ma Allah gyara shi yasa su sun karkasu daban-daban akwai jahamiyatul mu'attila akwai jahamiyatul hululiyya daga cikin yan jahamiyya akwai masu aqidar cewa Allah subhanahu wataala bai da sifofi gaba daya domin Allah subhanahu wataala in aka kamanta shi da kama ya zama mutum inna Allah sami'un basir Allah yana ji yana gani su a gurin su in ka fassara Allah yana ji yana gani to ka hita kama ya laifi ya zaka ce Allah yana ji yana gani bayan mutum ma na ji mutum ma na gani gidan ka kamanta Allah da mutum to ka laifi amma wa ya ce Allah yana ji yana gani a cikin me a cikin ƙorani ko ta su busu yadda ka fassara shi da haka ba yadda Allah ya fauka a idihim hannun Allah yana bisa hannunsu in ka ce Allah na da hannu a gurin su kayi laihi su jami'atul menene mu'attila babu wannan to sai zamanto wasu daga cikin jami'a su ne hululiya su kuma suna da aqida menene aqidar su هم الذين يعتقدون بحلول الله في مخلوقاته su aqida su Allah yana shiga cikin halittunsa ai har yanzu akwai masu cewa kowa Allah ne komi Allah ne Allah yana cikinka yana cikina inna Allah ma allazina taqaw ko ba haka bane yana cikinka yana cikina yana Allah yana cikin kowa kenan kowa ma Allah ne aqidar ne yanzu ta fara hitowa to kaka aza sabuwar aqida ce tun shekaru dubu ɗaya da wani abu da suka wuce akwai masu wannan aqida aqida ce ta jahamiyatul hululiyya masu wannan aqida sannan ana cikin wa'annan daga cikin jahamawa sai aka samu suka ce a'a ba a ce ya Allah subhanahu wataala inna Allah sami'un basir ko to ba a ce wa Allah ba sami'un bane kuma ba a ce Allah ba basirun bane sai dai a ce shi Allah sami'un ne bila sam'in li'annahu khalaqal masmu' Allah yana ji amma ba da ji ba don yayi mai ji shine mutum in ka ce Allah na ji ka tsaya a haka ka kamanta Allah da mutum in ka ce Allah yana gani ka tsaya a haka ka haɗa Allah da mutum sai ka ce Allah yana ji ba da ji ba yana gani ba da gani ba an fahimci wasa sannan ana cikin wannan fitina sai aka samu fitina na mu'tazila su mu'tazilawa a cikin aqidarsu malan nasiru la athbatu lillahi al-asma sun ce Allah yana da sunaye amma baya da sifa inna allaha ghafurun rahim daga cikin sunan Allah akwai al-ghafur kuma daga cikin shi akwai ar-rahim ko ba haka bane to daga cikin sifar Allah akwai yin gafara ko ba haka bane to su sun yadda Allah gafurun ne amma kuma baka cewa Allah yana yin gafara dan su ku yadda da wannan sifa inda sai faɗi sunan ka wane ne amma ban yadda a ce kai fari ne ko a ce kai baki ne ko a ce kai dogo ne ko a ce a'a su a ƙida da sun ka ɗauka kenan sannan wasu suka zo daga cikinsu suka ce a Allah yana da sunaye su mutazila kenan kuma yana da sifofi sai dai duk sifar da bata dace da hankali ba to ba a ce Allah na da ita ko da ya hudu ta cikin alkurani sai dai a canza ta da wata ma'ana suka ce Allah subhanahu wataala yana da sifofi guda nawa guda bakwai masu wannan aqida sune ash'irawa an kace wane ba ash'ire ne to daga cikin aqida ash'irawa shine Allah na da sunaye sun yadda da wannan Allah na da sifofi eh amma guda bakwai banda su ba a ce Allah yana da suka ce shi Allah subhanahu wataala lahul hayat Allahu hayyun ne ko ba haka bane Allahu la ilaha illa huwa sai Allah ya ce menene alhayyu rayayye suka ce to daga cikin sifar Allah akwai rayuwa sun yadda Allah yana da rayuwa wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi annabi Musa zance wanda ya dace da shi suka ce Allah subhanahu wataala daga cikin sifarsa akwai yin magana sannan suka ce inna allaha sami'un basir Allah yana ji yana gani to lalle Allah daga cikin sifarsa akwai albasar akwai gani sun yana Allah yana gani sannan Allah subhanahu wataala yana da suna as-sami kenan daga cikin sifar Allah akwai as-sam'u sana al-irada nufi Allah yana yana nufar yin wani abu sannan al-ilmu daga cikin sifar Allah akwai al'ilm Allah yana da ilimi amma cikin sunan Allah akwai alim ko ba haka ba ne akwai alim akwai allam akwai kuma alim alim al-gaibi wa shahada ko allam al-ghuyuf sami'un alim kaga duka sunaye ne na Allah to suka ce ana iya da ce daga cikin sifofi Allah akwai al-ilm sai al-qudra iko akan yin wani abu Allah ya samu dace wannan su suke ce da shi sifatul ma'ani an sifatul ma'ani sifofi ne na ma'ana ma'ana hankali na daukar su amma banda su ba a ce da Allah yana da wasu kama in ba cikin bakwai din gaba kaga kenan aqidar mu'tazila sun yadda Allah yana da sunaye amma ba su yadda da Allah yana da sifofi ba su ko asha'irawa sun yadda Allah na da sunaye kuma yana da sifofi amma bakwai kadai banda saura kaga sun bambanta da ahlus sunna su ko ahlus sunna sun yadda Allah na da sunayen da ya tabbatar ma kansa da su a cikin alkur'ani da kuma sunayen da suka tabbata manzo Allah ya tabbatar wa Allah da su a cikin sunnarsa kuma Allah yana da sifofi da suka dace da shi yadda ya sifanta kansa a cikin alkur'ani da kuma yadda manzo Allah ya sifanta Allah subhanahu wataala a cikin hadisansa kenan wannan ita ce aqidan da muke akai kuma muke karantar da mutane kuma muke fatan mu mutu akan ta Allah ya tashe mu yayi mana husabi akan ta shine aqidar ahlus sunna wal jamaa menene aqidar su su aqidar ahlus sunna sun yadda sun tabbatar wa Allah dukkanin abin da ya tabbatar ma kansa kuma sun tabbatar wa Allah da dukkanin abin da manzo Allah ya tabbatar masa da shi da sunayen da sifofi sabanin wa'ancin abubuwa Allah ya mana jagora ya san falsafa su ma suka zo da nasu aqidodi sai suka yi ankaro wujudallah sai suka ce babu ma Allah ba su yadda da hisabi ba masu akwai masu wannan aƙida ba su yadda da hisabi ba suka ce manzanni ma da Allah ya aiko lam ya'lamu haqiqata aka ne ko eh lam ya'lamu al-haqiqa manzanni ma ba su san haqiqa na abin da suke faɗa ba suna ma dai ce magana ne sannan manzanni annahum juhalun bi haqiqati ma yad'una ilay bo su busu san ma jahilai ne game da abin da suke kira su abin da suka doka duk manzon da yazo yana magana shi kanshi bai san ma haqiqanin abin da yake faɗa ba kana taurare in ka ci kai abin da kake faɗa ba kama sa abin da kake faɗa to me ya dauke ka mahaukaci Allah ya mu jagora wasu suka ce a'a manzannin da Allah ke aikowa daga cikin alfalasafa suka ce duk abin manzanni ka faɗa sun sani amma ba wai wani magana ne suke faɗa ba daga sama a'a su manzanni wasu mutane ne masu ƙwaƙwalwa masu zurfin tunani suka tsaya suka yi nazari menene mutane za a ja musu kunne da shi da a ciwo kansu menene za a faɗa musu don su ji daɗi su zo shi yasa sai suna musu bishara da abin da zai birge su abinda kuma zai ba su tsoro sai su ba da tsoro da shi sai ga mutane sun tsaya daidai kenan a gurin su ma manzani dabara ne suka yi suka samu jama'a ba wani abu ba sun zo sun karanci mutane ne sun gane wa'in ga mutane in mun ka ba su wanga labari za su yi da shi ne sai su ba da labari su ba da kissa mai daɗi a cikin alkur'ani kasan akwai taɓargaza annaɗi yana yi damini za mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tun daga lokacin sahabban manzon Allah har yau la yabtadi'ul mubtadi'u bid'atan illa ja'alallahu man yunawwira lin-nasi al-haqa'iq ba lokacin da wani dan bid'a zai kirkira wata bid'a shi mata kwalliya shi mata dabara shi nade ta shi sa mata turare ya gyara ta amma sai Allah ya aiko da wanda zai tashi shi nuna wa mutane haske a gane bid'a ce tun daga zamanin sahabbai har yau kuma har duniya ta nade su masu irin wannan haƙida ba a rabuwa da su tun daga da har yanzu har yau har gobe har duniya tana ne sannan masu aƙida mai kyau wanda za su nuna wa mutane haske har duniya ta nade Allah yana tayar da su suna mutane bayani duba dai ka gani sai ka ce da ba yi komai ba wajen kumyatar da 'yan bid'a irin yanzu bayan da mutanen da kwamar da suka yi tahi tahun amma a yanzu in ka ga yadda 'yan bid'a za su zo su yi wa bid'a kwalliya sai Allah ya tashi wani ahli sunna guda ɗaya a tara mai manya-manya 'yan bid'a na zamaninsa ya sa su gaba duniya kuma ta gane 'yan bid'a ne har duniya ta naɗe haka ne duk yadda ka ga 'yan bid'a sun yi wuuu akan ahli sunna to a haɗu ana haɗuwa kamar fitila ce kamar duhu ya zo ya haɗu kana da hitila mai caji mai sharshi sai ka haska ta cikin duhun wanda a cikin duhu daga nesa yana haskowa suke ko bai haskowa to duk sadda 'yan bidi'a suka haɗu da ahalis sunna wa'inda aka sa cikin duhu aka yi musu dabara kamar a haska musu hitila ne sai su gano aishi da sai ya ce kada ku bari ku haɗu da su saboda duhu da haske in an haɗu dole ne wanda yake cikin duhu zai hasko haske zai gano haske Allah mun gode ma da kai muna wannan bid'a eh wannan ni'ima ko ba haka bane Allah kai mu jagora menene nasiha mu zuwa ga al'umma gabaki daya mu dai sani Allah ya alƙawari cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani za kuma mu tsara alqur'ani shi in tambaye mu jama'a wahayi da Allah ya yi kala nawa ne an gane tambaya ta manzo Allah ya ce ni an bani alkur'ani da kuma kwatankwacin shi tare da shi shine sunna innahu la yantiqu anil hawa ko ba haka bane manzo Allah bai magana a sauran shi sai Allah ya ce menene in huwa illa ashe duk maganar manzo Allah wahayi ce to Allah ya alkawari zai tsare wahayinsa yadda duk zaka shigo Qur'ani kai shirme kana karewa zaka cirewa kanka zai a kasuwa haka ma duk lokacin da zaka shiga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kace zaka yi rashin kunya a ciki zaka yi lalaci a ciki wallahi sai asirin ka ya tono ai duk wanda aka dauko kongilar su don su gwada wannan sun gwada bai yi bashi kenan nasiha mu a gare mu shine kowa ya kama makami makami kakkarbu da makami menene babban makami shine ka fahimci ilimi na addini duk mutumin da yake cikin kuraye koda suna da takunkumi bai samun natsuwa sai in ya san yana da kariya tasu a gare shi ko ba haka bane menene kariyanka da koraye makami to haka duk wanda yake rayuwa a yanzu makaminka shine ka fahimci sunna kai aiki da sunna shi dai an makaminka shi dai a tsirarka amma wallahi in ka saki sunna ka kama kame kame bon ya ci ka wallahi Allah bon ya ci mutum Allah subhanahu wataala ya yi mana jagora shi yasa daga cikin wa'inda suka yi raddi ma 'yan bid'a akwai Sheikhul Islam bin Taymiyyah Allah madaukin sarki ya kara masa rahama je mun fara karatu wannan littafi na shi mai albarka har mun fara karanta fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa eh lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir shahi na bakwai ko dan kusan cewa Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كما الله سبحانه وتعالى يا ماما يكو إنا لإلمنسا يا سن كومي لإلمنسا وانا آير تنا تبتر مولا دتشيوا الله سبحانه وتعالى ينا لقدرة ikon yin abin da yake so kuma tana tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wata alimun ne alim yana da sani masani ne sani wanda ya dace da shi kai imani da haka shine aqida ta ahlus sunna ka yadda da Allah masani ne sani irin nashi mutum na adam yana da ilimi ilimin da ya dace da shi amma ba irin na Allah ba shi yasa Allah ya ce inna Allah huwa ar-razzaq Allah ya ce shine mai yawan arzitawa dhul quwwatil matin wanda yake da tsananin karfin da ba a rinjayarsa al-matin alladhi la yuqlab wanda ba a rinjayarsa shi Allah duk yadda za ka yi ja'in ja ba a rinjayar Allah ka yadda Allah yana da ƙarhi irin wanda ya dace da shi shiken ba a kamanta ƙarhin Allah da na kowa saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce laisa ka mislihi shay'un ba wani abu da ya kama da Allah babu duka halittu na Allah babu abin da ya kama da shi wa huwa sami'ul basir Allah subhanahu wataala yana ji mai ji ne basirun kuma mai gani ne kaga sai aka zo da shi siga na mubalagha sami'un mutun dan adam baka isa ka zama sami'un ba sai ka zama sami mai ji mala sami'un ne ya kai makura wajen ji tururuwa baka cikin duhun dare a cikin rami saman bakin dutse cikin ramin ma Allah yana ganinta duk motsinta duk takawa ta ko su nawa ne Allah ya sani yana jin motsinta a yanzu dai a yanzu inda wani karamin dabba zai wuce bayan ka ba za ka jawo yana kusan kawo kiyashi ko yanzu Allah dai san kwara nawa a cikin nan amma Allah yana jin takonsu inda za su taka Allah yana ji ya sani da Allah hankali ya dauka maka komanta wannan ji da na mutane ba a yin wannan Allah sami'un ne Allah yana ji ji wanda ya dace da shi kai imani da haka sannan Allah basirun ne Allah yana gani gani wanda ya dace da shi وقوله دفن على ملوكين سركي إن الله نعما يعزكم به للي الله سبحانه وتعالى ما دلد أبن ديك تناتر دكود شي إن الله كان سميعا بصيرا للي الله يا كسنشي مي جيني كم مي غنيني wannan ayar tana ƙara tabbatar da ayar sama suna tabbatar mana da ji ga Allah kuma Allah yana gani وقوله دفن على مدوكين سركي ولولا إذ دخلت جنتك لدادي ما لوكتشين دا كشيغا تكين قولالك قلت كاتي ما شاء الله معنى أبند الله يسوشيني يكسنشي لا قوة إلا بالله باب ونكره سيريغ الله أتين سورة القاف دا الله يكي بعد العبار وسأبو كويكو دابيو da Allah ma ɗaya nema ya zo yana alfahari ɗayan yana masa nasiha na ci ai da ka zo da ci a kai masha Allah ba Allah ya sa albarka wannan abun ya so Allah ya so ne wannan al'amarin ya kasance amma ba alfahari za ka yi ba me za mu ciro a nan mashi'a na Allah Allah yana so kuma yana kiyawa wani lokaci sai ka so sai Allah ya so kaza Allah ya ce shi ya so kaza ya faru shi ya so kaza bai faru ba so irin wanda ya dace da shi ba irin naka ba kan zan kaso kaza ka zauna kana ta lissafa kaza kana lissafa kaza sai ka rubuta sai da kai ta addu'a Allah ya kawo lokaci shi ko Allah abin da ya sai ce kun shikenan an kare abin ya kasance da fana Allah madaukin sarki Allah subhanahu wataala yake cewa wa qawluhu walau sha Allah da Allah subhanahu wataala ya su maktatalal ladina min ba'dihim da wa'innan da suka zo bayan manzanni sun shuɗe da ba su faɗa da junansu ba, min ba da ma ja a tsomul bigirat bayan hujjoji sun zo musu, walakin ikhtalafu sai dai sun yi saɓani famin man amana, daga cikinsu akwai wa'inda suka yi imani, famin man kafa daga cikinsu akwai wa'inda suka yi kafirci, walau sha Allahu da Allah ya so maktatalu da ba su yi yaƙi wa junansu ba, ai, lausha Allahu, Allah yi ƙatilo maktatalu, da Allah ya so ba za su yi faɗan ba to da ku su yi ba walakin Allah ya fa'alu ma yuri sai Allah sai da shi Allah yana aikata abin da yake so ne dan duka yana so ya tabbatar mana da mashi'a Allah subhanahu wataala yakan so abu so wanda ya dace da shi yakan nufi abu nufi wanda ya dace da shi wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa uhillat lakum bahimatul an'ami an halasta muku dabbobi na gida dabbobi na ni'ima raqumi saniya tinkiya akuya illa ma yutla alaikum sai dai wa'inda aka karanta muku ko kuma wanda za a yi muku bayanin su dan da muka yi tafsirin suratul ma'ida wannan aya kamar tace aya da ta rigayi illa ma yutla alaikum bi ma'ana illa ma sayutla alaikum hurrimat alaikumul maitatu wad-damu zuwa ƙarshe to shine illa ma yutla alaikum kenan hurrimat alain Allah yake cewa illat lakum bahimatul an'am dabbobi na gida duk Allah halasta muku illa ma yutla alaikum sai dai wanda za a karanta muku a ce raƙumi in ya mutu ba yanka ba karkuci saniya in ta fado daga sama ba yanka ba karkuci idan dabba ice ya soke ta kuka tarda ta mutu karkuci da abin da ya kama da wannan ghayra muhillis saidi haka ne ko wa antum hurum Allah subhanahu wataala yake cewa kuma banda halastin yin farauta gare ku mutane wa antum hurum alhali kuna da harama da aikin hajji shine saydul barri fi halil ihram gar muhilli saydu wa antum hurum baya halasta gare ku ku mutane ku yi farauta na dabbobin saman tudu ba na dabbobin ruwa ba wa antum hurum alhali kuna da harama da aikin hajji inna allaha yahkumu ma yurid Allah subhanahu wataala yana hukunta abin da yake nufi abin da yake so ya kasance sai hukunta shi Allah subhanahu wataala ya muna jagora an gane wannan ko Allah ya ce a aya na gaba fa qawluhu da faɗin alamadaukin sarki faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah yake son ya shiryar da shi sai ya yalwantar da kirjinsa a karɓar musulunci mana sai ka ji a kirjinka kana jin sauƙin karɓar dokoki na musulunci shi yasa zaka ga ana fasara ayar wanda Allah yake son shi da musulun da alheri sai ya shirye da shi zuwa ga musulunci ko ba haka bane to abin da ake nufi da shiryarwa ka ji kirjin ka yana iya daukar dokan Allah babu damuwa wani in an ka ce mai ba a shan sigari sai shi ka kai akwai mace wani in an ka ce mai musulunci kullum sai a yi sallah bai sai ga akwai takura wani in an ka ce mai ba kaza ba kaza sai hijin mace ko ba haka bane amma wanda Allah yake son sa da alkhairi sai shiga da Allah ya ce ba son kaza sai ya ma ya ji dadi da ya fara wannan abu to alheri na wannan har yanzu yana aiki duk sanda kake jin ka bar abinda Allah ya hana ba cikin kunci ba to kace alhamdulillah kana da mata gida in ta sa hijabi sun ce wallahi ni in ba dan baban wani ba da ba sa shi to kaga akwai matsala kenan a ta ji in ta sa hijabi ta yi Allah biya ne ta ji daɗi shi to wannan an samu alheri kenan misali ko ba haka bane kasa akwai wa'inda na ƙasa da suna musu biyayya dan suna tsoron na sama da su to wannan matsala ne a'a kai aiki na alkhairi dan mai biya shine Allah kuma sanda kake yi kaje kana jin daɗi babu takura saboda dan Allah kake yi shi sa Allah subhanahu wataala ce wa man yurid an yudillahu wanda Allah yake son ya batar da shi ya ja'al sadrahu dayyiqan harajan Allah subhanahu wataala zai sanya kirjin sa ya zama mai tsananin kunci dayyiqan harajan dayyiq kunci harajan tsananin kunci shine shadidud dayyiq wa man yurid an yudillahu wanda Allah yake son ya batar da shi ya ji alisadarahu tayyikan harajan Allah subhanahu wataala zai sanya kirjinsa ya zamanto yana da tsananin kunci shadidud dayq ka annama yas'adu fis sama kamar wanda yake yunkuri zuwa ga sama kun gane ko yas'adu fis sama abin da ake nuni anan la yadkhulu la yadkhulu al-haqqu fihi kama la yastati'u as-su'ud ila as-sama gaskiya ba ta shiga kirjinsa kamar yadda da wahala mutun yayi sama wannan ka muku misali kana nan tsaye sai in ce kada ka taka komai ka tabo min sama abin ka saman wannan ai ba yi nisa ba ko saman dakin nan ina yau ko bai yiwa eh in ka ce bai yiwa ka kore duka ko amma da ka hutar da kanka sai ka ce akwai dai wahala eh ba ta ka kuni ba wai dan ka kawo da shari'a ka ce akwai dai wahala ba ka tsaya nan ba to in ka san bai yi kamar haka ma misalin wanda Allah ya batar da shi akwai wuyar a faɗi gaskiya ta ratsa shi ya karɓe ta me yasa aka keɓe ƙirji da ambato saboda ajiyar da ke gyara jiki tana cikin ƙirji ne menene ajiyar zuciya ko ba haka bane ita take karɓa a gyaru ita take kullewa a lalace aka manzo Allah ya ce ala inna fil jasadi mutuma ku saurara ku ji ku mutane kun ga cikin jikin mutum akwai wata tsoka idan salahat in ta gyaru salahal jasadu kulluhu duka jiki ya menene ya gyaru to ai shine nan ga Allah yake cewa wa man yurid Allahu an yahdiyahu wanda Allah yake son ya shirye sai Allah ya ce menene ya shiraha sadrahu ko ba haka bane lil islam sai sawaka ma zuciya ta karbi musulunci dan da ta karba duka jikin ya gaba ba wani bincike amma ya Allah bai son kada alkhairi nan za a kulle ga kunne lahiya kalau amma gaskiya ba ta shiga su saboda can yana kulle ga ido lahiya kalau ba za su gaskiya su yi aiki da ita ba dan me can yana kulle sai ta Allah yake cewa ومن يريد أن يضله وأن الله يكسي وسدش يجعل صدره ضيقا حرجا على ذي سنك الجنس يزمو تكن كنشي مسأنني كأنما يسعد في السماء كما وأن يكيين سما باتارد يتاك ثانيما الله يمنى جاقولا من أين زام فتور شيئا ومن يريد الله وأن الله يسو كاغا الله ينا نفي يسو أبو كما يدى كما ذاك سو أما سو إلى الناش وأن يداتي دشي an fahimci hausa Allah ya mana jagora fa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa manzo Allah ya bayani akan ihsani hadisin jibril da yazo ya tambaye manzo Allah fa akhbirni an al-ihsan ti an ta'budu Allah annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani shine ka bauta wa Allah kama kana ganin sa kana ibada kamar ga Allah ne ya tsora ma ido yana lissafin ibadarka Allah ya ce duk abin da za ku yi ku kyautata ku yi dan ni ni ina son masu kyautatawa jama'a kun san riba in har Allah ya soka to an tarha magarin ka nono ƙarya ta ƙare aka bukhari fitar da hadisi daga abi hurairah manzo ya ce idza ahbabtuhu Allah ce inna so mutun kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zama kaman ni ne ajin shi da yake shi wa basharuhu alladhi yubsiru bihi zan zamo ganin sa bai ganin kowa sai ni waye da alladhi yabdishu biha zan zamo hannunsa da yake riko da shi wa rijidahu allati yamshi biha ni a cinin shi inji Allah saboda mi saboda Allah ya soka jama'a duniyan nan menene ya ba mu wahala mu yi roƙo Allah ya karwa ko ba haka bane Allah ya alƙawari yace la in sa'alani la ughtiyannahu duk sadda wanda nake so ya ce Allah imin kaza Allah ba na kaza Allah ce wallahi tallahi zan bashi Allah ce zan bashi na rantsa zan bashi la'uqiyannahu kaga fi'l mudari muqtarinun bilam wa ukkida bi nun at-tawkid ath-thaqila fa inna lama tadullu ala al-qasam kama Allah yana rantsuwa ne na rantsa zan karba mishi wala in ista'adani la'uqiyannahu in yace Allah tsare ni Allah ce wallahi zan tsare shi na Allah akwai abin da ya kai soyayya ta Allah yanzu wa zai so ka shi ma wannan a gaya mu duk ƙarshe yanzu wata ta zata ce Allah ya san ka na kai ta ka ara a ce to kawo sadaki kawo daki haya kawo shinkaha sayo gas yi ta baka sai dai bane amma shi Allah ba haka yake ba da ya so ka komi zai yi ba dama shi gayi dan zai kuma sai ya kara Allah ka so mu na wasu ta wani yanci to maganar da muka kare na hululiya ɗan jahamiyatul hululiya yake tambaya yake ta akwai masu aƙidar cewa ai Allah in ya so ka zai zamo jinka ya zama ganinka ya zama hannunka ya zama kawai na Allah yana cikin ka kai ma ka zama Allah wannan aƙida ai mun yi bayani ta cikin karatun ko ban mu ba muka ce aƙida ne na jahamiyya batattu ne ke da wannan aƙida kuma wannan aƙida ce jahamiyatul hululiyya su wanda sun yi da Allah yana shiga cikin wannan mutum amma yaya ake nufi da wannan hadisi ma'anar hadisin shine kuntu sam'ahu zan zama jin shi ma'ana ban bari ya saurari haramun zai in qur'ani ne yana jin dadin sauraron qur'ani ka san wani an kasa qur'ani dan yaga kowa na nan sai ya zauna saurara amma inda ne dan shi na bai kunna shi in shi kadai ne da ya ji kira sai shi burda ya kamo music to Allah akwai alamar rashin sun Allah gare ka bai sun sauraron wa'azi yana karatu bai son ya saurari wani alamu ne na rashin su amma in Allah yana son ka duk sadda ake maganar Allah kana jin daɗi kuma kana nan shi ake nuhi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi yanzamo ganin shi ma'ana bai iya kallon hotuna na batsa karatu in abin da bai da amfani ne yaddawa yake yi amma in ya ɗauki ƙul'ani bai gajiya sai ringa karatu abinci in ya ɗauki littafin ilimi bai gajiya ma'ana duk abin da zai amfani shi Allah ce zan ba shi dacewa ya tsaya kan wannan abu haka ma in zama hannun shi abin da ake nuhi ban bari ya taɓa haram da hannunsa da ta ba tashi ba ban bari shi bai so zan cire mai wannan sha'awa in ya shiga takasi ya ga lalura ta haɗa shi tana can shi na haka ka san misali wani ɗan takci ya ce shi yana son ya gane irin tasu da ta shigo yana ganewa yaya ake tana shigowa ta zauna da ya aza hannun shi kusan ta ya gaba ta jaye ba to kawai tasu ci strategy ne nasu ɗayan suka haka suke yi yanzu da ya ga wata ta shiga mota zai tare shi ma ya shiga in irin tasu ce da ta shiga mace ta zai yi ita ma sai ta matsoci sai su gami to ga tasu ce kawai zai shige ta da magana banza ya san za ta yadda amma ya ce da zarin ya shiga ya aza hannu kusanta ya ga ta matsa can sai shi ja yake hannu sai ce wa gaba ta mu bace to shi ake nuhi hannunka Allah bai bari haka kuma kafarka Allah bai bari ka tahe da ita gurin sabon Allah wannan aƙida ita ce ta daɗe kowa ma Allah ne yanzu akwai wasu daga cikin 'yan ɗariƙu masu wannan aƙida ba duka ba kaka da wai sabo a bane suna da wannan aƙida dama akwai ta an kakkula 'yan ɗariƙu da yawa suna da aƙida ne ta ahalus sunna da yawa amma akwai wasu masu guluwi sai su shiga da manufa ga su cikin ɗariƙa amma ba su da aƙida ɗariƙa da yawa daga cikin mutane abinda ba su ganewa duka kuma tsala sai su je su laɓe ga ɗariƙa in sun yi abu sai a ce ‘yan ɗariƙa sun yi kaza alhali a'a ‘yan ɗariƙa aƙidar su daban a wani ɓangare abinda suka yi da shi daban a wani ɓangare sai wasu su shigo da wasu aƙidori sai su ce su ma ‘yan ɗariƙa ne amma ba aƙida ‘yan ɗariƙa gare su ba yanzu misali wani daga ce a komi Allah na cikin wasu ke ba ci yan ɗariƙa suke ba to wannan aƙida kafin a yi ɗariƙa ba akwai ta ba ba ci hausa to irin haka ne ce ta ake son mutum ya bambanta ka samu ilimi na addini ka fahimci da mutum ya haito ya magana gane wanga iri kaza ne sai kai shiru ka gane shi duka wayin na akidoli kaf za mu zo mu karanta shi ba an ce manzo ya ce za ku rabu kashi 70 da nawa ba 70 za a rabu kashi 73 ko duk ɗan wuta ne kashi guda ne ya ɗan aljanna ko wa'annan kasusuwa za mu zo mu ce masu aƙida iri kaza ba mu ce suwa ne amma wanda kuka ga suna iri aiki iri kaza suka yadda da kaza to masu aƙida iri kaza ne ku nisance su wanda kuka suna faɗin kaza ba sabi ba ne suna da aƙida ce iri ta kaza ku nisance shi ai yanzu duka da munka tace munka tattare munka ce aƙidar da muke son a yarda da ita shine aƙida ta ahlus sunna menene aƙida ta ahlus sunna ka yarda da abin da Allah ya sifanta ma kansa Allah ya ce yana ji eh to yana ji jin da ya dace da shi Allah ya ce yana gani eh gani wanda ya dace da shi kawai ka tsaya kenan duk wanda ba haka ba to ka san wanga ba ahlus sunna bane sai ka kyale shi to Allah ya mana jagora Allah ya ce menene aya na gaba wa aqsidu wa aqsidu ku adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu yin adalci Allah ya ce famastaqamu lakum fastaqimu lahum a cikin suratul tauba da Allah yake bayani akan alkawari da musulmai suke da kafirai Allah ya ce matukar sun tsare tsaida muku alkawari ba su saba ba kuma ku tsaida musu kada ku saba musu inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu jin tsoron Allah ta gani muhabba Allah yana so yana kauna kamar yadda Allah ya ce inna Allah yuhibbut tawwabina Allah yana son masu yawan tuba ga Allah ويحب المتطهرين kuma yana son masu tsarkakewa kaga duka ayoyi abin da suke muna ishara gare shi Allah yana kauna kamar yadda mutane suke kauna amma wace irin kauna kauna da ta dace da shi Allah ya ce fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna da sannu Allah zai so da mutanen da zai zo da mutanen da yana son su su ma suna son shi kaga kauna kenan muhabba fa qawluhu da fada Allah madaukin sarki inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi Allah subhanahu wataala yana son wa'inda suke yin yaki dan daukaka addinin sa saffan zaka sun yi sahu sahu ka annahum bunyan kace su gini ne wanda yake marsus wanda yake hada da juna marsus ay mutalasik ba'dahu bi ba'd ginin da ya dace da gini yanzu in mai gini ya iya gini ya jera bulo za ka sun bi juna haka to haka ma musulmi suke yin sahu wajen yaƙi saboda bin umarni na shugabansu da kuma neman yarda Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce to yana son irin waɗannan mutane muna roƙonka ya Allah ka so mu wa qawluhu da fada Allah madaukin sarki ya ce da annabi kulka ce da su in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku dhunuban ko ya ji ko ba da Allah yake son baki ba sai ba da baki yake son Allah ba ana son Allah ne da bin manzon Allah duk wanda ya ce yana son Allah kaga yana saba mu umarnin manzon Allah to yana dai faɗa ne ba gaskiya ba ne saboda aikinsa ya ƙaryata abin da yake faɗa aikinsa ya ƙaryata abin da yake faɗa wa qawluhu da faɗin Allah madaukin sarki da Allah ce wa huwa al-ghafurul wadud shi Allah subhanahu wataala ghafuru ne mai yawan gafara ne al-wadud kuma mai nuna kauna ne ga waliyansa an yuhibbu awliya'ahu Allah yana son masoyansa waliyan Allah an gane ko in ka ce waliyi yastati'u kullu wahidin minna an yakuna waliyan lillah kowannen mu yana iya zama waliyin Allah da manzo Allah ya ce Allah da kansa ya faɗa ce man adali waliyan wanda yayi kiyayya da masoyina faqad azantuhu bil harb to na shirin yaki da shi Allah ka so mu Allah ka sa mu cikin waliyai wallahi ko da wasu bani ya ci su da rantsi da Allah ai Allah yana son mu kai hada da mu sai mu shige zane mu yi ta kwanan mu wallahi ka shiga nan a taushe ka shiga nan a taushe komai baka yi wallahi in kana son kai maganin makiya kai kokari Allah ya soka harara zagi kulle kulle a ba da waliyin Allah ba komai bai mishi amma idan ka zama a sharari Allah bai son ka to ka abu da take kowa ma zai zo babu wanda zai tare ma wada dan haka ƴan uwana masu girma abin da ke jawo hankalin mu mu yi aiki na biyayya ga Allah mu yi kokari Allah ya so mu in Allah ya so mu to shine zai zama gata gare mu Allah ka sauka mana muna roƙonka Allah ka so mu Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai nan Allah yana sifata kasa da sifa na rahama ar-rahma da kuma ar-rahim da jin kai ko ba haka bane kenan daga cikin sifofin Allah akwai rahama daga cikin sunayen Allah akwai ar-rahman kuma akwai ar-rahim kun gane misali nan ar-rahman rahmar Allah a nan duniya yalwantacciya ce ta shafi kowa da kowa mumini da wanda bai bi Allah ba amma ar-rahim jin kai na Allah ya keɓanci mu'mine ne kaɗai a ranar lahira da Allah ce wa kana bil mu'minina rahima Allah mai jin kane ga masu imani wa qawluhu da fadin sa Allah madaukakin sarki da yace rabbana ya ubangijinmu wasita kulli shay'in rahmatan wa ilman kayo yalwanci komai da rahamar ka da kuma ilimin ka jin kai daga cikin sifar Allah akwai rahama jin kai rahamar Allah ta shafi komai daga cikin halittunsa sannan ilimin Allah yana mamaye da kowa da komai babu wani abu da ya hita daga cikin ilimin Allah wa qawluhu da fada Allah madaukin sarki wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jin kai ne ga masu imani wa qawluhu da fada Allah madaukin sarki kataba rabbukum ala nafsihi rahma kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya wajabta ma kansa yin rahma ga bayansa وقوله da fadala madaukin sarki wa huwa al-azizul hakim Allah shine magwayi mai hikima kaga Allah na sifata kansa da sifa na izza al-aziz huwa al-ghalib alladhi la yughlab wanda ba a rinjayarsa wallahu azizun sannan hakimun daga cikin sifar Allah akwai hikima saka komai a inda ya dace wa qawluhu da fadala madaukin sarki wallahu khairun hafiza Allah shi ne mafi alkhairin mai tsarewa kowa alhamur rahimin Allah shi ne mafi jin kan masu yarin jin kai Allah ka cikin kanmu kai muna rahama ina ganin za mu takaita sai in Allah kai muna rai gobe abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk